على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba biyar ga watan rabi'in al-awwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin ga watan satumba shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta ba mun tsaya babu ma ya kulu idan kharaja min al-hala a wannan littafi na shi za mu tafi ko wannan littafi na ibn sunni amalu yawmi wal layla mun ce za mu tafi daidai wannan gaba inda ma ne yake cewa babu ma ya kulu darasi na bakwai kenan mun ce darasi na shida za mu tafi darasi na bakwai hadisi mai lamba ta ashirin da biyu tafi na sha shida ko sha biyar na don sha Allah ta'ala kamar da muka ji wannan littafi ne da yake bayani akan rayuwa annabi alaihi salatu wassalam ta gaba daya mun fara ji cewa kamar an fara mana da yanayin yadda annabi alaihi salatu wassalam yake fara rayuwa ta bayan ya tashi daga bacci idan ya tashi daga bacci mun ji me yake yi yana tashi kai tsaye idan ya tashi daga bacci bayan ya kiyaye harshensa idan ta ji daga bacci mun ji cewa yana ambatan Allah madaukakin sarki sannan kuma kai tsaye abin da mutum yake fara yake yakin kare tufafinsa ya je ya sa sannan bayan nan mutum zai bukaci ya je ban ɗaki domin ya yi alwala musamman baccin dare bayan nan kuma mun ji yayin da za a shiga ban ɗaki ne ya kamata a faɗa sannan kuma mun yi bayani a cikin banɗakin ba ko ya kawo baji a cikin banɗakin yayin da mutum zai tuba kayansa ga abin da ya kamata ya faɗa domin kada ya ba wa shekaru dama shi ta kallon su lokacin da yake biyan bukata yanzu kuma zai bayani akan idan mutum ya zo fita fa ko in ya fita daga banɗaki shine babu ma ya koli idan kharaja min al-halal babin da yake magana akan abin da mutum zai faɗa idan ya tashi fita daga banɗaki duk wanda ana so mu koyi wayannan ne domin rayuwar mu kai kyau idan mutum ya koyi a rayuwa annabi take to zai rabo ta duniya da lahira shine ne duniya yake cewa la qad fa zaman kana rasulu imamu duk wanda annabi ya rabo shine jagoran da ya rabo ka inda ya kai da annabi shi zai ja ka duk inda yake a rayuwa to za ka rabo ka shi za fahimta irin wayannan ina yawan faɗa shi yake sa mutum da ga ko bai yi karatu da yawa ba to yan social media da yan neman suna da masu banda mutane ba za su yi banda kai ba kai domin kana da buɗaɗɗiyar zuciya gaskiya kake nema to sai Allah ya baka fitila ɗan ƙaramar waya mai rike caji shi kuma wancan waya ta ƙato zuwa amma kuma jaktar kullum yana yawo da ya sunan fawa bank ba ta kaduwa ne bi ba iphone ce iphone 15 ko 16 misali amma yana da ta yawo da bawa ban to kai kuma ɗan karamar waya ce amma mai rike daji me yasa dan abin da ka sani Allah ya sa ma albarka domin gaskiya kake nema ba ilimi ne kake so kai na neman suna ko na jayayya ba to idan kai wannan za ga kara samun albarka a cikin karatu ya zanto so kake ka koyi abu komai kai koya kai aiki da shi wannan yana ta albarka cikin karatu kwarai da gaske rayuwa annabin nan Allah cewa ya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika babban abun koyi ya tabbata a gare ku shine annabi alaihi salatu wassalam wata kira'ar ma uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir ga wanda yake kauna Allah da kuma ranar lahira sai ke wa zakaran Allah kasira yake kuma an maza Allah madaukakin sarki da yawa irin wannan ne a hankalce mutum ya kalla kai ba sai an ce ka kawo aya ko hadisi za ka gane rayuwa annabi ita ta fitar danta a koya ba ta kowa ba wallahi ba ka buƙatar aya ko hadisi misali wata uwa da ke taɓa ruwa wani abin da gani zai wuce ma sai in gani a fahimta ta wannan ba ma topic of discussion ba ne domin mun wuce wannan gurin ba ma buƙatar ta baya za ka dade misali a hankalce duk wanda ya kalli ya san a rayuwar yan kwallo an gane ko rayuwar yan kwallo da ake da ita yanzu kowa ya san cewa rigar da Messi ya cire wanda aka sa lamba goma ne ko da Messi a jiki ko kuma Cristiano Ronaldo idan ya cire ya mika bayan an gaba kwallo ya mika wani ya karba ba daidai take da wanda ka jiwa sabon gara an sa Cristiano Ronaldo ba ko daidai ne to ta yaya abin da Annabi ya faɗa da bakinsa zai yi da wani abu abala da akilun a hankalce ka kalli wannan in dai rigar da Ronaldo ya cire ta jikinsa ya ba wa mutane suka ta har mutane wasu za su iya kai ta gidan tarihi ba a ba ta kuɗi mai yawa ko ta tele ko ta maradona amma waɗo wanda suka wuce rigar tele yanzu tana gidan tarihi da zai ka ji nawa za a ce ta kaga ba zai zama daidai da abin da annabi ya yi da kansa zai zama ba ko kana wannan hankali kenan baka buƙatar aya ko hadisi wata rana Abdullahi da Abbas yana zaune sai ana tattaunawa akan aikin haji ko za akwai tamattu'i akwai kirani akwai ifradi to ana ta tattaunawa suna cewa ai ai ai ina ai ai ifradi ya ba ai ana ta yin wannan abubuwa sai ce to ga wanda annabi ya ya gaya mu Abdullahi da Abbas sai suka ce to ai Abubakar da Umar in ji zuwa almajiran gurin Abubakar da Umar kuma ai kaza suka ce ya fi sai ce aqulu lakum yusiku an tanzila wato alaikum wa tijaratan min as-sama aqulu lakum qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam taquluna qala abubakar wa umar yace na rantsi da Allah sauraki Allah ya muku ruwan zuwa su daga sama ina cewa annabi ya ce kuna ce mu abubakar da umar sun ce sai kowa yi ba ka bukatar wani dogon karatu imam malik abin da ya rika gayawa a ashabul ahwa kenan yake cewa kaga ana ala yaqinin bibi ni aka yi tattaura da wani dan san zuciya yake ni bada ka gani akan yaqini nake akan addini da akan yaqini nake yake to saboda haka abubuwan da muka samu daga annabi alaihi salatu wasallam ya ije mu babu wani abu da za ka zo da shi yanzu ya wadatar da mu daga wannan wanda annabi ya ba mu shikenan wayannan abubuwan kuka kalle su zaka ga ba ka buƙatar dogon jini ka dai dai ba ka buƙatar su wallahi kawai abin da Allah yake so zuciya ke zanto mai sauki kuma gaskiya kake nema to ba za a wanda kai ba ba za ka zama kalkorati bai da sibiyan ba kamar bal a hannun yara ba za ka zama ba Allah ya dace da to wayannan shi ne hikimar karanta wayannan wato abubuwa wanda za a ce wa annabi yayi kaza to sai ake ka saki a rayuwarka domin ka tsira duniya da lahira yaji ne ma ne yake cewa kana da sana Abu Abdurrahman kana da sana Husayn bin Mansur kana da sana Yahya bin Abi Bukayr an Shu'ba an Mansur an Abi Al-Kufayl an Abi Zabi bin Jifari radiyallahu anhu qala malam ibn Sunni abul Kabir Muhammad yake cewa malamin sa Abu Abdurrahman ya karanta da shi ma kuma malamin sa Hussein ibn Mansur ya karanta da shi shi ma malamin sa Yahya ibn Abi Bukayr ya karanta da shi shi kuma ya karbo daga Shu'ba Amirul Mu'minin fil hadith shi kuma ya karbo daga Mansur malamin sa shi kuma daga Abu Sayyid shi kuma daga sahabu Annabi alaihi salatu wasalam Abu Dharr al-Jifari radiyallahu anhu kada yake kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min al-khala' annabi ya kasance ya fito daga makewayi na ce makewayi ne domin ya shafi duk inda za ka kama ruwa idan mutum ya samu fili bai tal wani zai ce to ai ban ɗaki ake ta magana inda zai shiga idan ka je guri fili ne bai tal kuna tafiya a hanya aka tsaya aka yada zango za ka yi daidai lokacin da ka je ka tsaya daidai gurin za ka ce bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khabaith sai ka tufi kayan kai ko da fili ne ta da mura'atin ladabi cewa ba za a kalli gabas ko ba ta baya ba misali sannan yayin da mutum ya saka kayansa kuma ya tsallake ba gurin sai ce gofrana shi ne ban ɗakin ka kai a lokacin shi ne ban ɗakin ka dan wani za ka ga in ba ban ɗaki bane to ba ruwansa da wannan addu'a to ko da a waje ne mutum ya samu kansa a cikin larura wurin wannan gura abin da zai ci ke sai ya fito daga makewayi kada ce ce alhamdulillah allazi azaba anni alhazan wal adha wa afani alhamdulillah allazi azaba anni alhazan wal adha wa afani idda ibnu majah ya kawo shi a kitabul tahara an kuma sai kuna firdin albani ya fi ruwaya cewa a bangaren abin da ya shafi fitowa daga ban aiki addu'a din ki ta inganta ita ce gofara da za kuma mu ji ta nan gaba to wannan cewa alhamdulillah alladhi godiya ta tabbata ga ubangijin da azhaba anni alhazan ya tafi min da damuwa kwarai kuwa domin duk wanda yake jin ba haya yana cikin damuwa ko ba wani shi za ka ce wala fi salli wa anta haqinun wala aziqun ko wa kada kai sallah kana cikin jin ba wani ko ba inda har tusa ba in za ka dame ka cewa sai in dai ka je kai sallah da wayannan suka hana ka ruku'i suka ci rukuni to sai ba sallah amma mutum ya je saboda yana jin sanyi kawai ya je sallah a haka amma ba ta hana jin komai ba to ya aikata makaruni ya yi komai cikakke kuma ba matsala ya gane me yake yawa to nan makaruni ne amma in ya je dan sauri yake kamar wanda yake akan garwashi sallah ba kai ba yawwa kowa shine ai kaga ba mutuwar da yi abin da ya kamata ba ya ji wani yanayin ba abin da ya samu wanda ake bukata to sallar da tana da matsala to sai ne yana gode wa ubangijin da ya tafi masa da damuwa wanda yake cikin ba haya wata rana wani sarki daga cikin sarakuna an aka zo fada zai ce yayi addu'a sai ya kalle malamai a cikin kalli wani malami wani sufi wani zahiri yace da shi ayi mana addu'a yace Allah ya ba mai martaba damar yin ba ba haya talakawa ba da haka ke ƙarya take ran talakawa ƙarya take yi bai dan me zai faɗi wannan yake to kada Allah ya ba su bai martaba da bayyin ba haya ana amin shi sun dauka burkewa shi wallahi kwana ɗaya biyu uku sarki ya kasa zama sai dai shi kuma wannan abin da aka yi ba aka furgita shi kwana biyu bai zo fada ba sai sa aka ji aka kirawo daga baya aka gano cewa wannan addu'a da yake da yazo yana addu'a Allah ya ba wa mai martaba sarki am ikon ba ya ara amin da kun kace ne wannan sarki ya dai ki zo da aka baiwa ce ai zaka je asibiti kaga wasu sai an fito di ko ba haya ko ba wani sai an fito di ba iya wanda wai girma ya same su suke girma sosai ba a ce ma a'a kaje ka gani ko da fitsarin ya ki fita wallahi mutum yana ihu sai an fito da wani sai an fasa sai an yanka gurin bai waje ka je ba kawai ka yi wa Allah mara sa ka gaba ɗaki ka zubar da wannan da ce la ilaha misalim alim ba da an kama a gaji wato ni'ima ta Allah to shine yake wal aza da kuma kazanta kazanta wanda za ka ga yadda yake fama a ban ɗaki ko ka daina zama da shi ba da wani yin gaban ɗaki original ka zagi ne amma in ya fito za ka ganki facebook amma abin ɗaki ka zagi ne cikakke dan abin ɗaki akwai wanda ko abin ɗaki yana da tsafta abin da nake nufi da wannan shine ba zai tsaya yawa ta irin na yara ba amma wani da girman sa ko abin ɗaki ka zagi ne sai ya tafi ka gode wa Allah da ya tafi yamma da wannan wa abani kuma ya baka lafiya domin zuwa kai wannan bukatar ma lafiya ce ko idan babu ganin yaro yaro da ake raino za ku ga iyaye wani sai ga har tazara har zuriya ake asibiti cewa wai kwanan da biyar sai a ce kuma ko sai a ce yaro ko yarinya na kuma in abin yayi yawa kuki ya kumbura sai ga ana ta zuwa wani lokacin har sai likitan yara ya ce a to a samu lemon lemon zaki a matsa a ba yaro ya ko uwar ce take kaza ko a ce kika kika za misali kaga wannan rashin yin salati rashin lafiya ne saboda haka lafiya ce Allah ya baka damar kewayawa nau'ina haka nau'i na gaba قال قال اخبرنا ابو عبد الرحمن قال حدثنا احمد بن نصر عن يحيى بن ابي بكير عن اسرائيل عن يوسف بن ابي برده عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت نوعي na gaba shine malam ibnu sunni yace malamin sa abu abdurrahman ya karanta da shi kuma malamin sa ahmad bin nasr ya karantar da shi ba malamin sa ya haifi da Abi Bukair ya karantar da shi kuma daga Isra'il shi kuma daga Yusuf bin Abi Bulda shi kuma daga mahaifinsa yace ana Aisha daga nana Aisha radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda yace ma qalat tace ma kada da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min al-ga'idi annabi bai taba fitowa daga wannan aiki ba illa qala fa fati sai ya ce gufranak ai akulubu gufranaka ya Allah ina neman gafararka ya Allah wai me yasa ake faɗa wannan shine wata kila ko abin ɗakin da ka shiga makewayin da ka shiga ne shi kai wani abu da Allah baya so wasu kuma ka ce a'a ai gaba ɗaya rayuwa ka ce aka yi wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dhikra llahi wa ma walahu aliman wa muta'alliman ko to wai zuwa da kai ban ɗaki kawai tun da in ana ba haya ba ambatan Allah kana neman gafarar Allah akan yanzu baka ambace shi tabbiya su ka ga yanzu magabata da annaba iya zuwa ban aiki ne kawai suke hakuri ba su ambatan Allah shi yasa wai dan wannan minti biyar din ko uku ko hudu da aka zauna ba ambata Allah ba shine aka fito za ce Allah muna neman gafarar ka da ba ambace ka ba a wannan lokacin kai ya rayuwa ka take ya ta wata ce su iya ba ban aiki kawai mutum ya je je ne mu gafara azumin ba da aulai kenan ko min ba da aula mu ya kamata bi ta neman gafara to shine gufara na ka ina neman gafara ka kaga wannan bazar ta ma wanda suke cewa a ko ka karkace an ce mutum kada ya kalla da kibla kada ya bata baya to ne ne da kalla da kibla kawai ya bata baya ba ai ka ga da yi abin da ya saba ba ko to amma wannan ma'anar da aka faɗa ta farko ta ji cewa domin yayin ba haya da bawali haramun ne ga ambaci Allah inda malamin fiqh suke ce zaka yi ambato ka ji kiran sallah ka bi ko ka bari wani abu shine in kana wanka ko alwala amma idan ba haya kake ko bayan gida wannan haramun ne mutlakan malamin ba ba da dama ba amma kana wanka a kaya ko kuma a kasa aka yi ambaci sunan Allah ko aka yi ma sallama zaka yi amsawa in ba kowa a gidan zaka yi amsawa amma yayin da ake wayan abubuwan biyu haramun ne to kaga wannan ma'anar da farko ta fi kyau cewa ka fito kana neman gafara Allah baka ambatan Allah a wannan baka ambaci Allah a wannan lokacin ba ba ne mutum shi ko wannan hadisin da ba shi ma mai hikimin mutum din mu ya kawo ko ita ya kawo wani nau'i na haka nau'i na 24 wani nau'in daban qala akhbarani Muhammad bin al-Hasan bin Salih bin Amira Amira bana Hamza ba mai ainihin قال حدثنا أبو جرعة جرعة الرازي قال حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا الوليد بن بكير أبو جناب عن عبد الله بن محمد العدوي قال حدثني عبد الله الجناد فوق عبد الله الجناد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مال ابن سمية مال ابن سعد يا كلام تنتهي محمد بن الحسن بن صالح بن عميرة فيكم مال ابن abu zur'ata razi ya karanta da shi ma malamin sa Ahmad bin Sulaiman ya karanta da shi ma malamin sa Al-Walid bin Bukair Abu Jarab ya karanta da shi ma malamin sa Abdullah bin Muhammad Al-Adawi shi ma ya karanta da shi shi ma malamin sa Abdullah da Nas ya karanta da shi shi kuma daga Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan kharaja min al-ghaibi annabi ya kasance idan ya fito daga makewai ko bayan gida ko ban daki kala sai ce alhamdulillahi alladhi ahtana ilayya fi awwalihi wa akhirihi alhamdulillahi alladhi ahtana ilayya fi awwalihi wa akhirihi godiya ta tabbata ga ubangijin da ya kyautata mu a farkon wato shiga ban daki na da kuma karshen abin da nayi a ban daki farko da karshe wani hadisin maudu'i cewa babban gefe na jiji ne karya aka wa annabi alaihi salatu wasallam amma kalmomin ba kyau ko yawa mun fada cewa ba za ka iya gani zai iya yiwa a je wani gurin kaji cewa maybe a can gurin annabi ya faɗi ma addu'ar ba anan ba amma anan a ce annabi ya ce za zo fitowa daga ban daki a jiya wannan to bai inganta ba shine kawai abin da ake faɗa nau'u na akar nau'i na gaba ta 25 kala akbarana muhammad bin ali bin abdullahi قال حدثنا محمد بن عثمان بن محمد العبسي قال حدثنا عبد الحميد بن صالح قال حدثنا واتو حبان ابن علي العنبي عن اسماعيل بن رافع عن دويد بن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما malam ibn sunni yace malamin sa muhammad bin ali bin abdullah ya karanta da shi shi kuma daga shehin sa muhammad bin usman bin muhammad al-abasi ya karanta da shi shi ma daga malamin sa abdul hamid bin salih shi ma ya karanto daga malamin sa abban ibn ali bin al-ayanabi shi ma ya karanto daga malamin sa isma'il bin rabi'a shi ma daga malamin sa duwaid bin nafi shi ma daga malamin sa ibn umar radiyallahu anhu ba al-isnad bin nabi laula al-isnad la qala man sha'a ma sha'a aka yi wurin mubarak ne isnadi wannan karatu ne yana da gaskiya addini ba dai isnadi wanda kowa ya faɗa a jiki annabi ya ce yau wata jiza saboda haka karatu ne sosai wanda yake zaman kansa yawwa to sai ce أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر يتي لله أنه عليه الصلاة والسلام كان يا كسن في عبادة على الخلاء إذن يجي قبل أجي قال فيك اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم من بيه وانا فاتل بيوتي سوى اللهم يا أبنجي إني أعوذ بك أن أني وانسألي أقولنك من الرجس لك قبلك النجس لنجسة الخبيث an gane ko shine ismul fa'il din wanda yake mimuna nawa al-mukhbit mai sa ai mummuna ce dan kenan shi ga shi mai muni kuma ya sa ka kai abu mai muni sai abin da ka ga kai rinsi a aike kan ne da mutum ya koma ya rinsi zai ce amma ki kan bijo ta mun ba saboda haka shine al-mukhbit din al-shaytan shine al-shaytan ga jina ga ba al-rajim kuma abin jifa wai za ka raja kala idan kuma ya tashi fitowa sai yi الحمد لله الذي أذاكني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه هذا من ذاتي في أما وجهين جدا da ma'anar shi ta ba mai kyau ke cewa in ka fito sai ka ce alhamdulillah alladhi azaka min lazzatahu na gode wa ubangijin da ya tantana min daɗin abincin lokacin da kake ci jina harshen ka ya ga ya kwakwalwar ka ga fa nau'in abincin ya ji ba ji ko bai ji ba akwai gishiri ko babu to kana gode wa ubangijin da ya tantana ma daɗin wannan abincin wa bukati ya kuwa da wuta ne ban mun yawan zarmin da karfin ai kaga lokacin da mutum ya tafi ban aiki ba duka abincin ya fitar ba wani ya zauna a cikin sa ko to shine wa bukati ya kuwa da ya tabbatar min da karfin abincin wanda yake ne kyau ya tabbata a jiki na ya bani energy shine wa bukati ya kuwa da sai ce wa azaba anni azawu mai cutarwa kuma Allah ya tafiye mun da shi ne ka je ka zuba a rami shi wa aza haba anni azawu ya tafiye mun da mai cutar mai cutarwa mai cutarwa ta ta shi ma wannan bai inganta ba kamar yadda imam Shafi'i ya kawo a cikin jami'an sayyid ya kawo hadisi ne lamba ta dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin da takwas babu tasmiyati alal wudu babu da yake magana akan at-tasmiya cewa bismillah yayin da mutum bai alwala a nan ne za ku ƙara gane cewa a ana ambatan Allah a wurin ana ambatan sa ne za a naje wankan jaraba to kun za kuma ana ana alwala kuma yayin fara alwala duk da mutahaji ne ko ana cewa bismillah sannan ayi alwala kada bibi ne kawai za ka kiyaye yayin ba haya da gori wannan haramun amma ba haya da gori ba to wannan ya halatta sai dai zan samu ne da ana ta kwada ma zallaba an da wuta a gidan kamar su ta amsa eh ko da wankan kai kamar su ta amsa amma yayin to ba kowa shi kai kadai ko kana gyaran murya ba shi ba za ka yi amsa wasu ka ce in kai ma gyaran murya in dai zai ci shikenan to in ka fito daga ban daki kana cewa gufara naka ba ka manta ba sai ka ce kuma wa alaikumus salam domin dole ne mai da wannan maganin sallama in dai ba za ka manta ba za ka iya dinka da shi ka wuce ka cewa alaikum assalam wa rahmatullah shike ne kai mun jaran murya cewa ya san kana nan to ka wuce sai ka amsa ko yana nan ko baya nan tun da ya baka baki to ka je ka biya yin sallama mutaji ne bai da ita wajibi idan kuna da yawa wani ya amsa shike ne ya dauke mu idan kama bihil ba'du sakada anil batil yaji ne yake cewa to قال أخبرنا قال أخبرنا عامر بن يحيى بن زهير قال حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا زيد بن الحباب عن كثير بن زيد عن ربيع عن ربيع بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي عن جده قال مال ابن السني yake cewa malamin sa Ahmad bin Yahya bin Zuhair ya karantar da shi shi ma malamin sa Abu Quraibi wanda ake cewa Muhammad bin Ala wanda alkunyar sa shi ma ya karantar da shi shi ma kuma malamin sa Zaid bin Al-Hubab ya karantar da shi daga Kabir an Ibn Zaid shi kuma daga Rubai bin Ibn Abdurrahman bin Abi Sa'id Al-Khudri dan gida Abu Sa'id Al-Khudri shi kuma daga mahaifinsa wa kenan Abu Sa'id Al-Khudri dai an jaddi daga kakansa wane mutum malik bin sinan kenan ko sai yake kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi kira da miki Allah ya tabbata a gare shi yace la wudu'a li man lam yadhkur ismallahi alaihi ba cikakken ladan alwala ga wanda ya ambaci sunan Allah ba haka zaka ce don wanda yazo ya alwala ya ce bismillah ba tayi sai dai wanda yake bismillah ya bi samun lada aka malamin cewa da jari cewa babu cikakken lada domin alwalan mu nawa ce muke yi kana wayi raka wata kila zo ne ana ta musu jiya da zai kulla ta kariya kuke yi wallahi an yi kaza kuma yana yi ko ba haka bane haka je gaba wasa tayi alwala tayi sai dai wanda ya zo ya bismillah ya tsora da abin da to ya bi ka lada shine kawai bambanci kaga ai ba da ba a ce domin jar alwala ne dai a sallah sharadi ce ko rukuni alwala to ka goma da kuka ji da goma ba ku sharadi ce ko rukuni sharadi kun san akwai bambance bambance bari mu ba ku wata gomula eh da kiyaye wanda zaka gane bambancin sharadi da rukuni dukkan sun babu duba sallah ba yi musu jira kamar da ba kun biya a jikin su ba da sun jira kamar ba je duk ba abin da ba ai ba a sharadi ko rukuni ya rufe sai an biya shine kaida to shi bambancin su shine shi rukuni a cikin sallah ake samu shi kuma jarabi kharij sallah a wajen sallah misali kamar alwala kaga a wajen sallah ne sharadi in baka yi alwala wajen ba wajen sallah ba amma ne misali rukuni sujjada ruku'i ko wayannan rukunai ne a cikin sallah ce shi ne bambanci shi rukuni a cikin sallah ne shi kuma jarabi a wajen sallah ne misali a garadi misali garadi ne tun da mafaɗi biyu a rukuni sujjada da rukuni sun shiga nan banda a lura sai ne a ba don Allah don Allah a lura kalolin mai sallah bai yi ikama ba ta yi ko ba ta ba tajiratul ira shi ne tajiratul ira a cikin sallah take ko a waje kana fara ai da ita ke fara sallah takbiratul ihram ita take fara sallah sallama ko ta rufe haka din yake din bai na'am alwala a ina ai jama'a duwai nan tana cikin cikin sallah ai ba wajen sallah kai eh sarki sarki a wajen sallah ko eh misali sai kuma cikin lokaci eh duk da lokaci misali wayannan da yabo mulolin biyu suna da wani manci gaskiya abin da nake gaya wa musamman ɗan islamiyya kenan ce musamman maza namiji ya kamata a ce sai ga abin da yake ba mu takeici ka ga yaran matan suna zauna islamiyya matan sun rike sun gane mazan kuma ba su gane ba to takeicin ya fi yawa su ne limamai su ne za su gane abubuwa da yawa amma sai ga kuma matan sun ji su fahimtar wannan ba haka ya kamata ba to wannan shi ne sai yake to to babu cikakkiyar alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah ba babu cikakkiyar alwala wannan matsalolin da za su yi ku gani kamar sanu a masallaci ai ta mutu wai ce wallahi jiri a kashi wai ce ai ta wace kawai da yawa ana samun wannan matsala an samu matsala ta gyaran sallah sai ai ta mutu wai ce kaza za a kuma kowa ya ce wallahi jiri ai kuma ba dalili da kaje wasu ce duwa wallahi ba za su sake sallah ba wasu jiji kenan wallahi sai an sake haka yana da matsala sosai haka to babu alwasikaciya alwala ga wanda ya ambaci sunan Allah amma idan yayi alwala a haka tayi babu kai bacin sun yato ala wudu babu da yake magana akan yaya kai biya na yin bismillah idan za yi alwala ya ake yi قال أخبرنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت وقتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال to ibnu sunni yace malamin sa Abu Abdurrahman ya karanta da shi ma malamin sa Ishaq bin Ibrahim ya karanta da shi shi ma kuma malamin sa Abdul Razzaq ya karanta da shi sahibu sahibul musannaf al musannaf na wato na Abdul Razzaq al-Kanani ko to sai ce shi kuma malamin sa Ma'amad ya karanta da shi daga Tabi Tabi Gulani babban ɗalibin Abdullahi Anas bin Malik da katada shi kuma da da sabit da katada su kuma daga Anas bin Malik Allah ya tsara musu yadda radiyallahu anhu qala talaba ba'du ashabi nabi sallallahu alaihi wa sallama wudu'an wasu daga cikin sahaba annabi alaihi salatu wa salatu wa salam sun nemi alwudu bi fathi alwaw an gane ko da yi wa wawun din fata shine mazubin ruwan alwala alwudu kuma da yi mata zamma alwalar kanta kamar azzanub ne da azzunub azzanub madubin ruwa shi ma azzunub kuma zunubi bambancin su kawai fata da donba an fahimta da kyau ko to shi ba wannan haka yake cewa sun nemi madubin ruwan alwala ba da yanzu ne kaga madubin ruwa alwala da ruwan kenan sun rasa ba ruwa sabai sun nema sun rasa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في منذ جرى ده من قال ثبت عليه يجي هل ما احد منكم باء akwai mai ruwa a cikin ku dukkan kanjarsa annabi ya tambaya duk cikin ku akwai mai ruwa ko da yake da rago ruwa tunda an rasa ruwa alwala dukkan kanjarsa ko ya yake ko mai rukon kwalati ne akwai ne wannan ruwa ba ta jima'i sai aka zo da annabi ruwa dan kadan ko za a yi da hudu ne na yi sai annabi ya sa hannunsa mai albarka a cikin wannan mazubin ruwan dan ruwan da ya rage a cikin kawai zai jira hannunsa ne wa huwa ya kuli yana cewa tawadda u bismillah ku zo ku yi alwala duk wanda zai yi yarka cewa bismillah duk wanda ya zo alwala ka ga an koya mu kai fanta shi ya to inda da wudu duk wanda ya zo alwala zai yi amma Allah ya yi alwala da wannan dan ruwan فرأيت الماء يسور أو تلك الرواية يسور أنا سمالي جيسي سينا جروانا تقلقلوه ruwan nan gani ne amma saboda hannun annabi da shi sai rika kulkulowa yadda ka san dutse na fesa ruwa aka ruwa ya rika kulkula kowa yana tiwa yana alwala bayan wani ya gama ɗan goran sai ya dauko ya cika ta aka tsare kai kawai hannun annabi da shi yana ta kulkulowa ruwa ana san malik yake ni bai ya sabi ta tsakan kamin ɗan yatsun annabi ruwan ya rika fitowa a taka wanda umin indi akhin yace tun daga farko mutanen na har na kaje kowa sai da ya alwala haka kana bi bi kunti li anas katala da sabitul gunadi suka tambaya na san malik sai muka ce da shi kam turahu kana ganin mutanen da suke alwalan nan sun kai mutum adadin mutum nawa kam turahum kanu a garin ka sun kai mutun nawa sun ka kace mutun nawa dalibi ne na hawa min 70 yace wallahi sun kai mutun 70 a wata ruwaya ba 80 da wani abu kowa dai da ya dora shi ka gorarsa yanzu dan Allah kai sai an ce kai koyi da wannan bawan Allah ai sai ka san ya ku kowa da jidda ai koyi ya ku kowa magana ba ƙasa lokaci ai domin ba wanda aka aiko ba in ba shi ba saboda haka rayuwar da zaka yi koyi da ita to ka je je kam turahu mukanu qala nahwa li tabarin sun kai mutum tabarin duk duniya ba wanda yake ba wannan karama babu ba wanda yake nuna ma wannan mu'jiza babu sai annabi alaihi salatu wasalam shine komai naka komai naka asar ko wani irin asar naka albarka ce idan annabi ya alwala ruwan da ya rage wa watan sa ake idan annabi yayi kaki ko zai tofar da yawo kada shi ake Allah duk wani abu ne wata rana umma ayman ai kaga ya tawo bata in dare irin gowarin da ake yi na dare da dare za a ji a zubar yace ta ji ta zubar ta ja fara kawai tana jin kwana ta fankwaɗi ya ga ta da wuri yace cewa ne ki je ki zubar ta ce ai na zuba inda ba mai tabawa sai annabi ya dariya sai to wuta ba za ta baki ba da ya mun fitsarin wanda zaka sha a duniyar nan ta zauna lafiya ka sha corona virus ka sha komai zai kaga kare kuwa to da haka annabi ne kare ake masa wannan asar din da yake zama komai lafiya lau komai nasa gashi idan aka rage wa annabi gashi wallahi lallahi raba shi a cikin mata zaɓai kowa kokari yake rubutu yake a ɗauka komai nasa ba a barin to wannan shi ne to kaga sama da mutum sabai abubuwa da za su yi kadauyin littafi da akwai littattafai da yawa banda irin su jalayin nubuwa na imamul bayhaqi da za ka ga karatu ne mai yawa ko wanda sun ware kawai kasa'isin nabi sallallahu alaihi wasallam wa mu'jizatu abubuwan da annabi yake banta da su da mu'jizozinsa ka kalli wannan kawai sai ka sallama maka ka san cewa ya fi kowa fai da koyi aikowar ta duhu ya yayi zuciyar kowa ta yayi ga sifa mai kyau da kayi ga kyauta ba da farmato ba sallallahu alaihi wasallam haka mala ali na mai yake fada a intirajinsa to wannan shi shine annabi alaihi salatu wasallam hadisi ne ingantacce babu wanda zai abubuwan da annabi ya har duniya ta rufe ba wanda yake yi irin mu'jiza kala kala za a zo a yi abu baya gurin amma Allah ya gaya ba yace kaza akai su kansu da kansu kafiran suna faɗa za ka je aka yi wani abu da yake kun san in ma ba mu gaya masa ba to Allah da zai gaya ba su ma suna faɗa ubangiji sa zai gaya masa saboda haka gwara a yi takazan san matan kalin suna faɗa babu ma ya kulu baina zaranai zaranai wudu'i babin da yake magana akan abin da mutum zai faɗa a tsakankanin alwalarsa shi imamun da tayi malamin ibn kulli din a cikin amalin yau ne wallahi la rasa da yazo ya kawo cewa yayin da aka gama alwala shi ya ce ya kawo wannan hadisin amma shi dalibin da yazo tun da ya zo daga baya sai ya tashi a wannan gaba tsakankanin alwala قال أخبرنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر ابن سليمان قال سمعت عبادا يعني عباد بن علقمه قال سمعت ابا مثلا wannan zaibi ne zarona na cikin sai abu mithlan sunan ya kuli yana cewa ibn sun yace malamin sa abu abdurrahman ya karanta da shi kuma malamin sa muhammad bin abdul ala ya karanta da shi shi kuma malamin sa muhammad bin sulaiman ya karanta da shi shi ma malamin sa yace ya ji abbadin yana nufin abbad bin alqama shi ma ya karanta da shi yace jami'tu aba mithlan na ji abu mutula sunna wannan abu mutula sun kamar da muka faɗa ba ya rage rauna na ji sun ce wasu mata suka yi yauga wani hadis yana iya ga hadisan ƙarya ko yana faɗa ƙarya yayin rawaito a biyu ta za hadisin ka ba inda zai ya kuli yana cewa kala abu musa radiyallahu anhu abu musa na ashari shi ne abdullahi bin qais ko wanda annabi ya ce ya zo wata rana ya je wucewa ta gefen gidansa da daddare shi yana karatun qur'ani da ya yake cewa la qad utita mizmara min mazanidi ali daud Allah ya baka zakin murya irin na annabi daud alaihi salatu wa salam kuma da daud ne yana tazihi tun da ya tsayawa sai saurara saboda murya ta yi tun da ya tsayawa sai ku saurari yana tazihi domin kun san littafin littafin zai tazihi ne a cikin ba kamar yadda zaka yi da surori ina da tazihi to saboda haka ba kawai zaburar da yan kasuwar jirgi suke biya ba ita wace wannan zaburar to ta annabi da hukun ta gaskiya to saboda haka annabi ya gaya mai wannan Allah ya baka zakin murya irin na annabi da hukun alaihi salatu wasalam da iyalan da yake ya rasulullah kana ji na da ba yake na ji ka ga da kake biya yace da na san kana ji na la habbartu laka tahdira da na kuma rira ma ji dan ka ji dadin karatu shine malamin suke ce idan bayan kai abu aka yi ka ko ka ji daɗi ya rusa ba aiki ba amma idan dan aiki da kai to ya rusa aiki to shi ne bambanci har akwai abin da zaka ga bayan ka yi ko da ba ka so yana maka ko bayan ya yi ne kai zai ci sai addu'a ka zo ka ce amma ne ai amun ga aiki abu alkai sai ka ce sai kai addu'a sai kai addu'a dan kai ya ce dan ne ma aiki اللهم اللهم اغفر لي ما لا ما لا اللهم لا تعتذر بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون ya ubangiji karka kama inda abin da ke faɗa ka gafarta mu wato duk da bayyana abin da nake gafarta min da abu alaka kasa kama ni da abin da suke faɗa wa filli ma la ya'lamun ka gafarta min akan abin da ban sani ba a kaina wallahi law alimu qabiha sarirati la battala salam alayya man yalqani wa la a'radu alayya wa man dutubati wa la butu ba'da karamati fi hawayi lakin sakarta ma'aibi wa makalibi wa abauta an sakani wa an tubiyani haka malaka adani yake bana cikin nuniyarsa an gane ko to saboda haka wannan jini ka ga wakili mala waj'alni khairan mimma yuzun Allah ka sanya in zama mafi alkhairi fiye da yadda suke zato na kullun karka wannan addu'a da zara an yaba ba kan wani abu ko ka faɗa an jiyo ka faɗa ka motsa hankali ka faɗa wannan yana kare mutum gaba da zaniya mutum ya shiga zaniya wannan jini to shi ne yake cewa يقول يا ناجا ابو موسى الاشعري تو شيء ولا ابو موسى الاشعري ده yana cikin qora'u ana rabbobi zamanin annabi alaihi salatu wasalam akai da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji gura annabi alaihi salatu wasalam fa tawadda sai alwala fa sanidu ya kunta ni yana cewa allahumma ighfir li dhanbi wa wasi'ni fi dari wa barik li fi rizqi wannan addu'a Allahumma ya ubangiji ighfir li dhanbi ka gafarta min dhunubaina wa wasi'ni fi dari ka yalwata mu a cikin gidana ai annabi ya faɗa hadisi ingantacce ma cewa arba'u min sa'adatil mar'i aw kama qala cewa abubuwa huɗu suna daga farin cikin mutum Allah ya baka mace ta gari abun hawa mai kyau nace mai kyau wanda zaka hawo lafiya lau ba in ka hawo rabi ka tura rabi ba shine albarkabul wasahani gida ne yalwa sai ne na hudu in gida ne yalwa an gina fara fada mace ta gari gida ne yalwa abin hawa akwai guda daya sai bakoci na kwarai ko don ka samu wayannan ka muri mutum ya muri a rayuwarsa gaba ɗaya duniya da lafiya eh sai shi ne faɗa anan to sai yake cewa alama fili da biyo fi'li bidai Allah ya yarwata mu cikin gidana wa barik li fi rizqi ka ta mun albarka cikin arziki na albarka kuma an ja fada ba yawa ba Allah ya baka abu ya kare matsalar da za ta cinye shine albarka za ka wani yanzu yana dubu ɗari kai dubu goma ce da kai amma duk wata matsala da za ta cinye dubu goma sai Allah ya hana ta zuwa ita taba ba a to ba sai wai ka ba sai fikirin ya tabu za a je wani ba to sai Allah ya hana fikirin din fajewa ba sai ka fita inda ka ya buga zaka je wani ba to Allah ya gada wa sai mu wancan da dubu ɗarin jaraba kana fita injin ya buga iPhone sai yuwa ko ta din ta siyo fikirin kuma dole a biya ka fahimta irin wannan abubuwan irin wannan abubuwan daban-daban da za su zo sai Allah ya sa kuɗin ya tafi kawai to ne saukin ba kenan wanda Allah zai kawo abin da ba za a yi da wani kuma ga shi matsala ta zo kuma ba kuɗi to Allah ya ga dama sai kai duk matsala ta ke zuwa sai ga kuɗin ya dau lokaci kafin ya kare wani ya kuma zuwa to shine albarka bambancin tib awakai da alabi kenan alabi ya fi komai ya fi akuya haihuwa za ka ga alabi ya haifi a kiransa guda 20 amma da akwai da ta yi biyar har nuna ta ke a zuwa Libya ko haka karnuka amma yanzu haka ce ka je ka yi ka kawo direla guda ta karnuka sai da ka tafi garin su kan amma za ka kuma ka ga ba shi ake ba kamar yadda ake cin awakai in ka je an bi ka ga ba kan da aka yanka yau za ka ja mamu to ga su ba su yawa amma kullum kullum sai an yanka awakai amma kuma sun fi mai aladu yawa me yasa saboda suna da albarka shine bambanci to sai ke cewa kalin ke kulli ya nabi Allah shi mutum ya ma ke Allah da karshen ya duka da da'uri kaza wa kaza na ji ka kana ta addu'a ta kaza da kaza kana ta faɗin kalin ke ce wa hal tarakna min shay'in sai annabi ya ce to wannan addu'a da ka ga nayi ta ta rage wani abu ne duk wani abu da kake nema rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana wannan ajiyar ta gunza za ka iya yin ta a yau da gobe amma kar ka ce annabi ya ce kun fahimta kar ka ce annabi ya ce ayi a wannan gurin a'a a yau da gobe ka kawai sai ka burge ka ya halitta ka yi ta Allahumma ghfirli dhanbi ya ubangiji ka gafarta min zunubi na wa wasi'ni bi dari ka yarwata min a gidana wa barik li fi rizqi ka sa min albarka cikin arziki na ya halitta ka sa ta addu'o'in ka ne yau da gobe ko a wajen sallah ko cikin sallah amma dai karka ce annabi ya ce ayi guri kaza shine bambanci kawai eh in ta burge ba ka zo ka addu'a ta burge ka koda bai biya ce to za ka yi amfani da ita kai apply din ta ci addu'o'in ka amma kar ka ce annabi ya ce a yi da guri ka shi ne bambanci kawai amma ka mu wannan addu'a za ka ta kunshi komai in kana da'awar ta haddace ta gargadi ko a sujjada ko a wajen sallah ba to babu ma ya kulu idza faraga min wudu'i babu da yake magana akan abin da mutum zai fara in ya gama alwala قال حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد بن محمد البيروني قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن بن الثوار الهذلي قال حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران عن ابيه عن جده قال ابن السني يتي مالك عبد الله بن محمد بن جعفر يا كان تدي شيما مالك سعيد بن محمد البيروني يا كان تدي shi ma malamin sa Sulaiman bin Abdurrahman ya karanta da shi shi ma malamin sa Abdurrahman bin Sawar al-Hudali ya karanta da shi shi ma malamin sa Amr bin Maimun ibn Mihran ya karanta da shi shi kuma daga mahaifinsa shi ne Maimun bin Mihran din ke shi kuma daga kakansa shi ne Mihran din kana yake kuntu inda Usman bin Affan radiyallahu anhu wata rana ina gaban sayyidina Usman kan Affan Allah ya kara masa yadda ba haddasa shi zanta an rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala yace annabi ya ce man kana hina yafrugu min wudu'i duk wanda ya fada lokacin da ya gama alwala yace ashhadu an la ilaha illallah salata marat lan yakum hatta tum'a anhu dunubuhu hatta yakira kawai waladatu ummuhu to duk wanda ya fada lokacin da ya gama alwala yace ashhadu an la ilaha illallah ya faɗi wannan kalmar ثلاث مرات سوءه لم يكن بجي بقول باتاتم عنه ذنوبه حتى أن كنت أن شافي مدى ذنوبانسا حتى يسير كيومي ولدته أمه حتى يظمتو كما لا ندى ما يجي يسكى حيثي كما لا يجي أيدي حديثة أقول لنا حديثي في واجه يكنت أما إنك كان لك كلمة كما نك wanda ya gaba alwala za mu ji nan gaba ya inganta a wani hadisi ingantacce sai dai bai zo da kalmar sau uku ba za mu ji nan gaba cewa ya inganta wannan kalmar da yake ce annabi ne ya faɗa da inganta ka faɗa haka ba amma iya ashhadu an la ilaha illallah din za mu ji nan gaba mu ji cewa wani hadisi ingantacce ya kawo za a faɗa amma ka ce annabi ne ce shine matsalar shine to to kaga shine wannan shi ma kamar yadda muka faɗa bai inganta ba قال حدثنا نوع آخر هو قال حدثنا قال أخبرني أبو عروبة قال حدثنا المسيب بن وابع قال حدثنا يوسف بن عقبان عن سفيان عن ابي هاشم عن ابي مجلس عن قيس بن عباد kun ga abin yukila sun ya kuma a ziyarar yanzu kuma kun yawwa to sai yake an kai shi bin abbas ana bi ta idin da kudi ne radiyallahu anhu ka to ibn sim yake malamin sa abu aruba ya zantar da shi kuma daga musayyib bin wabi shi kuma daga Yusuf bin Asbat shi kuma daga Sufyan ana bi Hajib ana bi Mijlas an Qais bin Abbas ana bi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu kan haka mu daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda kare yake qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam shine wato Sa'd bin Malik bin Sinan man tawadda duk wanda ya alwala fa asbaga al-wudu'a sai kika alwala shine walai cewa kika alwala shine in mutum ya zo yi yayi da na farko irin yadda annabi yayi kuma in zan samu ne uku kowace gaba wasu suka ce a irin yadda annabi yayi domin an samu gabar da cewa hadisin bai nuna cewa annabi yayi sau biyu wata gabar wata yayi sau ɗaya ɗaya kamar yadda ya tabbata a cikin miskatul makariya wanda wato aka kawo hadisi ne kuma ingantacce cewa annabi yayi a wasu wuraren wata gabar sau biyu wata sau ɗaya to amma dai yanzu an wanke gurin sosai to yi cika alwalarsa sun magana inda faraji ne wudu'i sannan yayin da mutum ya gama alwalar sa sai yake subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayk da yazo sai faɗi wannan addu'a cewa subhanaka allahumma rabbana subhanaka allahumma wa bihamdik sarki ya tabbata a gare ka ya ubangiji shine ya allah allahumma ya allah kenan wa bihamdika da gode ba ashhadu an la ilaha illa anta mun ce da ba wanda ya cancanta abota wa sai kai astaghfiruka ina neman gafara a gurinka wa tubu ilai kuma ina neman wa ina neman tuba a gare ka ya Allah kutima alaiha bi khatam to za a cike maza alwalarsa fayin din da ya rubuta na dan alwalarsa za a cike maza da wani tambayi tamfi fa wudi a tahta al'arshi sai a makale shi karkashin inuwa al'arshi wannan takardar da aka dauka ta wannan aikin na alwalarsa ne sannan falan yuksar ila yawmil qiyama wannan takardar ba za ta yake ba kuma ba za a goge abin da yake ciki ba har kiyama ta sai time of resurrection wannan shine har zuwa ranar alkiyama wannan hadisi ya inganta an fahimta da kyau ko cewa kaga ita bayan an gama alwala ne aje bayan ka zo ka yi bismillah yayin fara alwala a ƙarshen ta anan za mu zo a ƙarshen babu sati mai zuwa ko dai sati mai zuwa a kamun jana'i ko kamar shine ko yawo to saboda satin sama in muka zo biyawa za mu zo gabar da yake magana akan cewa za mu ji hadisan da ake kawowa cewa kowace gaba an kazo wanke hannu ga abin da zaka faɗa za mu kawo hadisin bai kawo shi anan ba mu ji me matsayinsa in ka zo wanke hannu ka ce kaza ka zo kurkurar baki ga abin da zaka ce ka zo sha wanke fuska ga duka za mu karanta hadisin mu ji me malamin ka ce akan ta an bayyana to kun ga anan kawai abin da ya kawo farko da ƙarshe bismillah subhanakallahu wa bihamdik zuwa kalbi ita za ka biya iya wannan biyu ne kawo kuma duk sun tabbata to mun je ne yiwa kai bismillah amma kana ci alwala kana kai yana da wannan liba mutu ake bibu bai bugu wannan fadalar da aka faɗa cewa duk wanda yi kaga da ya zantar da zuciyarsa da komai ba bai yi hira ba bai komai ba to za a buɗe wa ƙofofin aljanna guda takwas sai mutum ya cika wannan sharadin in bai ci gaba da lalata ta yi amma zai samu wannan falalar ba za mu ji hadisin satin sama insha Allah ta'ala abubuwan da muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana muna roƙon Allah da sunayen su kyawawa da tsofin da maɗaukaka waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatunsu marasa lafiya da gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da yake da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu muna roƙon Allah da sunayen su kyawawa da tsofin da maɗaukaka iyayenmu da malaman mu da suka riga mu da yanda suke Allah ka bidan su da zafara idan da mu kawo Allah ka samu kika da kyau da imani muna roƙo Allah da sunan ka kyawawa masu neman aiki da sana'a Allah ka kada da mu sun kai rayuwa da kulanci da ake fama da shi Allah ka yawa al'umma musulmi waɗanda suka ga aure a gaba da waɗanda aure suka ko a gaba Allah ka shiga lamarin matasan mu da kallon mu Allah ka shirya mana su Allah ka dora su a hanya madaidaiciya muna roƙon Allah da sunayen ka kyawawa da tsohon da wata fara kasar mu da jihar mu Allah ka zaunar da ita lafiya Allahumma amina fi awqatina wa aslih aymadana wa la tuhmilna na'am wannan addu'a da mun riga mun tawa da yan gwamnati musulmi na wato bangarori da dama musamman inda suke fama da matsalolin jini Nijar da sauran kasashen da suke gefen suna da Allah ba mutum jirgi ya tsare shi ya tsare rayukan makirai na duniya da suke nema su kawo matsaloli a kasashen musulmi Allah kamar yake kawo kan Allahumma atina fid dunya hasana in yanda za su kai harin Allah ne yake kawo kan اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم استجب دعاءنا ودعاء من كان بدعاء برحمتك يا نبي وسلام صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أيوة في جوالات كيف يوم كيف يوم كيف يوم كيف